الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أتي قبل كراتم ودمكي أشكل التافن تذكرة المتعلمين بنعوت العلماء الربانيين للتافي واللفر وبما لمم المحدث الفقيه حفظه الله تعالى Ustazu Doktor Muhammadu Sani Umar Musa Rijiyar Lemo Allah ta'ala ya ƙara masa kariya da ilimi. Yau muna takwas ga watan Ramadan hijira alif da ɗari hudu da arba'in da shida wanda kuma ya zo daidai da takwas ga watan Maris miladiya shekara dubu biyu da ishirin da biyar. Mun zo daidai gabar da malam yake magana akan abubuwan da suke ɓata neman ilimi, abubuwan da suke lalata niyyar mai neman ilimi. ya ce wa min hadihil awsaf daga cikin waɗannan siffofi da suke lalata niyya ga na ɗaya as-sa'yu fi talabi shuhrati was-siti wato sa'ayi wajen neman shahara was-siti da kuma amo wajen neman shahara da amo wato jin sauti mutum ya zama neman iliminsa gwagwarmayarsa da ƙoƙarinsa shi ne neman ya shahara shi ma a ji labarinsa shi ma ya dinga trending shi ma ya fito a dinga yayinsa wasiti ya zama shi ma muryarsa ta ɗaukaka laisat shuhuratu rajuli bi ilmihi aw amalihi aw mihnatihi amran ma'iban fi haddi zatihi malam yace shaharan mutum bi ilmihi da ilminsa, au amalihi ko da aikinsa, au mihinatihi ko da sana'arsa, ya ce, Laisat amran ma'iban, ba al'amari ne na aibu ba fi haddi zatihi a ƙashin kansa, don mutum ya shahara da ilimi, ko mutum ya shahara da aiki, ko mutum ya shahara da sana'arsa, ya ce, Asali wannan ba shi ne aibu ba, bal hiya min sunanin lahi fil hayati. Malam ya ce, Bari wannan ma na daga sunnonin Allah a cikin rayuwa, yarfa'u ba'azan wai zau a kare, yana ɗaukaka wasu ya kuma dan kwafar da wasu. Walaisa hunaka ashharu fi zikiril hasani ya ce, Babu mafi shahara wajen kyakkyawan ambato wa arfa'u fi manzila kuma mafi ɗaukakan matsayi min al'ambiya wa rusuli sama da annabawa da manzanni sun shahara sun ɗaukaka sun yi daraja sun mamanishta min sadati hadhihi umma sannan wanda suka biyo musu baya waɗanda suka shahara daga cikin jagororin wannan al'umma kal khulafa'ir rashidin kamar khalifofinmu nan shiryayyu wa ghairihim min kibaris sahaba da maka da wasunsu daga cikin manya-manyan sahabbai wattabi'ina da tabi'ai wa immati sunna da jagororinmu na sunna wa alamil huda da kuma malamanmu na manya-manyan malamanmu na duniya na shirya dukkan waɗannan sun yi ƙaurin suna a babin ilimi da karantarwa da fatawa waɗannan ya ce wannan yana nuna maka kenan ne cewa ba aibu ba ne domin inda aibu ne da waɗannan ba su zama a kan gaba wajen shahara ba ta haka asalin shahara ba aibu ba ce to amma me aibun wa yuqabilu haula'i fi dhikri sayyi malan yace abin da kuma yake muqabalanta yake kishiyanta waɗannan da aka ambata fi dhikri sayyi ababi na shahara mummuna shahara ababi na mummuna shahara iblisul la'in iblis ma ya shahara la'ananne wa fir'aunu wa hamanu wa qarun wa abu jahlin wa amsaluhum da ire-irensu sun shahara su kuma da mummunan shahara don haka sunnar Allah ce a rayuwa shaharar wasu ko dai shahara da alheri ko shahara da sharri wannan sunna ce ta rayuwa haka Allah yake yin bayansa don haka ita shahara asalinta ainihinta ba ita ce aibu ba ba ita ce aibu ba ولذلك فشهرة العالم بعلمه والعابد بعبادته والزاهد بزهده ليس عيبا في ذاته malam yake saboda haka shaharan malami da iliminsa ko kuma mai bauta da ibadarsa ko kuma mai zuhudu da zuhudunsa laisa aiban fi zatihi wannan a haƙiƙaninsa ba aibu bane lakin al-ma'ib haqqan malam yake sai dai aibun a haƙiƙanin gaskiya an ya tabayyana hirsul alimi au talibin ilmi ala shuhrati wasfiti ya bayyana ƙarara kwaɗayin malami ko ɗalibin ilimi ala shuhrati wasfiti ya bayyana ƙarara kwaɗayinsa akan shahara da sai an ji amansa bi haitu yukarrisu juhdahu wa sa'yahu ta yanda zai tattara ƙoƙarinsa zai tara ƙoƙarinsa shine yukarrisu zai tara ƙoƙarinsa wa sa'yahu da kai komansa min ajali nailiha wa tahsiliha a wajen wai don samu don dai ya ci karo ya samu wannan shahara wayar kabu fi sabili zalika sa'aba wa zalula kuma a dalilin hakan din a hanyar hakan din zai hau zai hau as-sa'aba wa zalula zai hau wato kowace irin hanya ta wahala da ta kaskanci asaba wa dalul tana nufin kullu sabil duk hanyar da zai iya kutsawa zai kutsa da hanyar ɗaukaka da hanyar kaskanci da hanya mai bullewa da mara bullewa don ya samu biyan bukatarsa gaira abihin bima yurdillaha aw yusqitahu aw yusqitahu ba yana mai fadaka abihin ay muntabihin ba yana mai fadaka bima yurdillaha aw yusfituhu da abin da zai yadda da Allah ko ya fusata da shi wannan ba shine a gaban sa ba ga shine a gaban sa ba wala shakka anna hadha al-hirsa khatarun jasim babu ko shakka wannan kwadayin hatsari ne mai girman gaske wa aqibatuhu ala sahibihi wa khima karshen sa game shi malam yace mummuna ne illam ya tadarak nafsahu matukar bai wa kansa fada ba matukar bai wa kansa fada ba bitawbati annaso ta hanyar tuba wacce take ingantacciya wal aubati sadiqa da komawa zuwa ga daidai na gaskiya ila Allah ta'ala zuwa ga Allah li'annahu mufsidun linniyati salihah domin neman shahara yana bata kyakkyawan niyya allati hiya asasu kulli amalin salihin kuma wadda ita kyakkyawan niyya ita ce ginshikin duk wani aiki na gari qala al-hafiz ibn rajab al-hanbali al-hafiz ibn rajab al-hanbali rahimahullahu ta'ala yace wa min alamati al-ilmi an-nafi daga cikin alamomi na ilimi mai amfani annahu yadullu sahibahu ala ala al-harabi min ad-dunya ilimi mai amfani yana nuna wa mai shi gujewa duniya wa a'zamuha ar-ri'asatu wash-shuhratu wal-madah mafi girman duniya kuwa shine ar-ri'asa shugabanci wash-shuhratu da shahara wal-madah da yabo alamar ilimi mai amfani shine ya nuna wa mutum gujewa duniya ya nuna wa mutum gujewa duniya sai yake cewa mafi girman duniya kuma shine ar-ri'asa shugabanci والشهرة da shahara walmadahu da yabo duk wanda yana neman ilimin addini amma yana son a naɗa shi yana son a bashi makami yana son jagoranci ko kuma yana son ya shahara a malinta ko kuma yana son ya ji ana yabansa ya iya karatu an ji daɗin bayaninsa yana son a dinga koɗa shi to ya faɗa ya fada fattaba'udu an zalika wal ijtihadu fi mujanabatihi min alamati al-ilm an-nafi malan yace nisantan haka wal ijtihadu fi mujanabatihi da kokarin mutun ya ga yayi nesa nesa da waɗannan abubuwa min alamati al-ilm an-nafi yana daga alamomi na ilimi mai amfani fa idza waqa'a shay'un min zalika min ghairi qasdin wa ikhtiyari idan wani abu ya riga ya fado daga cikin waɗannan abubuwan ba da nufi ba ba da zaɓi ba kana sahibu fi khawfin shadidin to ma'abocinsa zai kasance a cikin tsoro mai tsanani min aqibatihi na yadda za ta kaya na ƙarshensa misali malamin ne yana cikin zaman zamansa yana karatunsa yana karantarwarsa yana hidimarsa sai aka ɗauki wani nauyi sai aka ɗora masa bai shirya masa ba ya riƙa da tsoro irin yadda abubakar ya riƙa da tsoro bai san hawa bai san sauka ba bai taɓa tsammanin zai zama khalifa ba ya rugo don ai ya kamata suka taho da su umar da su wane ne aka zo don sun ji labarin cewa za a yi shugabanci su kuma sun zo da saƙon manzo Allah salama yana cewa wannan al'amarin a cikin Qurayshawa ke kuma mutanen Madina ne za su naɗa shugaba ya zo a matsayinsa na dattawa a ya kamata bai san shi ne zama shugaba ba sai shugabanci ya hau kansa ko kuma shahara shahara ta samu ɗalibin ilimi ko ta samu malam can invitation walima can invitation wa'azi can kaza a ce ai in wani zai zo ko an gayyace shi ga motoci da babura da waye ana tarwa an ce zai zo zai yi wa'azin walima ko kuma yabo yake ji ana ta yabansa ana ta yabansa yan makaranta malamin islamiyya ne abba darasin malam wani ai so muke ya shigo ai wallahi malam wani kaza abba abba malam an fi gane karatunsa yana ta jin irin waɗannan abubuwa wannan ya same shi ba bisa zaɓinsa ba bai san haka za ta faru da shi ba sai ta faru da shi to malam ya ce to fa za ka same shi in dai mai ilimi mai amfanin ne yana tsoracewa kansa kuma yana gudun yadda za ta kaya bihaifu innahu yakhsha an yakuna makran wasu dirajan yana jin tsoron kar abin ya zama makirci ne daga Allah da istidraji ake masa talala kama kana imamu ahmad ya khafu zalika ala nafsihi kamar yadda imamu ahmad yana tsoracewa kansa inda ishtihar ismihi yayin da sunansa ya shahara wa bu'di sitihi da kuma labarinsa yayi nisa sai yazo yana tsoro karfa wannan abun fa karfa wannan abin istidraji ne karfa wannan abin istidraji ne abokina wata rana professor mansur yalwa a sigawallahu ta'ala ya je wani wa'azi bayan ya dawo ni kowa ya yi min ne na manta na manta zuwa gaba da gaba ne kowa ya yi min ne yace mu abokina nace abokina yace akwai matsala yake mai yake matsala yake ka akwai matsala yake ka ga yadda aka mu a gari kaza yace wallahi tun da kake baka taba ganin irin wannan masifar abokin ka yace abin da aka mu a gari kaza yake abokin na ba ni tsoro ya tayar mu hankali da kansa yazo yake gaya mu to na manta baki da baki muka yi ko waya ko daga can ɗin ne ma ya kira ni a waya saboda abin ya dame shi yake ko kamun wannan matsala to alamar ilimi mai amfani ke maimakon abin ya burge ka sai ya tayar maka hankali kana jin tsoron anya yaya za a ƙare me ya ƙarshen wannan abu shin a ƙarshe za a watse a bada ne na kunyata ko kuma da haka zan mutu ke in naje wajen Allah ya karɓa ko kuma rabona kenan na ci sai abin tsoro shi sa malaika imamu ahmad yana jin tsoro yana tsoro cewa kansa ya ji sunansa ya yi nisa ko ina a madadin hambali imamu ahmad imamu ahli sunnati wal jama'a wa bu'du sit muryarsa ta yi nisa labarinsa ya yi nisa sai ke jin tsoro وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يجلبه الحرص على الشهرة manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi bayani majlibu rihisu ala shuhura wato abinda kwadayin shahara yake jawowa yayi bayanin abinda kwadayin shahara ke jawowa min fasadin aridin fi dinil mar'i na mummunan lalacewa ta addinin mutum mummunan lalacewa fasad arif wato faffaɗan lalacewa a cikin addinin mutum faqad akhraja al-imamu ahmad wa tirmidhi wa ghayruhuma da imamu ahmad da tirmidhi da wasu malaman sun fitar da hadisi من حديث كعب بن مالك الأنصاري رضي الله عنه حديث كعب بن مالك قال يتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم manzon Allah tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce ma ibani ja'i'ani ursila fi ghanamin bi afsada laha min hirsil mar'i 'ala al-mali wa sharafi li dini manzon sallama yake cewa ma ibani ja'i'ani yace kuraye guda biyu mayunwata da ibani kuraye kyarkeci guda biyu ja'i'ani wadda suke cikin tsananin yunwa ursila fi ghanamin aka sake su a cikin garken dabbobi tumaki da awaki musulma ya ce ma hiya bi afsada in kuna so abin ya fito kenan wajen barna ba su kai ba ba su kai ba min hirsul mar'i alal mali wa sharafi da dini ba su kai ba barnar da za su yi ba ta kai barnar kwaɗayin mutum a kan dukiya da ɗaukaka ba a addininsa. Eh, barnar da waɗannan kuraye za su yi a cikin, a saki kura biyu a cikin tumaki, barnar da za su yi, to bai kai barnar da wani malami ko ɗalibin ilimi zai yi a cikin addini ba idan ya saka neman kuɗi da ɗaukaka a cikin lamarin. to kun ga akwai hatsari ke saboda ai baka san ma san da zaka yi barnar ba tunda kai abin da yake ranka shine wannan abin ka samu kuɗin ne a ranka ka samu ɗaukar ce a ranka don haka tunda wannan ne a gabanka to abin da zai sa ka samu shi kake yi kawai baka kula da barnar da kake yi a hanyar samu baka la'akari da irin barnar da kake a hanyar samu da Allah ka shirya mu gaskiya akwai abin tsoro gaskiya akwai abin tsoro to za ka samu da yawa daga cikin jagorori na ilimin addini da yawa suna kai mutane suna baro su saboda wannan matsalar Allah da yawa akwai waɗanda sun gurɓatar da bayin Allah akwai waɗanda suke ganin ta yaya ma za su iya tubawa Allah saboda an bi su suna da tawaga suna da jama'a kuma su sun san ƙarya suke wata bukatar su ce ta sa suke yin hakan ɗin su kuma mabiyan sun yarda da su sun miƙa musu wuya in sun zo suna nadamar yaya za su yi da waɗannan mabiyan su ce musu ƙarya ne wannan harkar ko ya za su yi da su akwai waɗanda bakinsu ya furta nadamarsu akwai waɗanda a zukatansu sun san cewa sun ɗauki dalaba gabu sun ɗauko masifa saboda bukatar zuciyarsu malam zai gaya mana yadda ɗalibin ilimi mai da'awa malami kadai zai iya tsira zai gaya mana cikinka amma in dai mutum ya shiga neman dukiya neman shugabanci neman shahara neman ya zama wani abu to sai ya ɓata ya yi ɓarna. Sau da addinin bai gaji haka ba shi, bai gaji haka ba, in aka mar kuma to zai zama ɓarna, zai zama ɓata. Wa zakaran Nabiyu sallallahu Alaihi wasallama awwala man tusa'aru bihin naru jahannama yawmal qiyama. Wanzan Allah tsira da amincin Allah subhanahu wa gare shi ya ambaci farkon waɗanda za a hura wutar jahannama da su ranar alkiyama. Wa minhum sahibu ilmin daga cikinsu akwai mai ilimi sa'a bi ilmihi linaili shuhura wanda ya tafi ya kai komo da iliminsa don neman shahara wa zikiri inda nasi da neman ambato a wajen mutane faqad akhraja al-imam muslim min hadisi abi huraira imam muslim ya fitar daga hadisin abu huraira qala yace sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqulu naji manzon Allah ira da amincin Allah sabbata gare shi yana cewa inna awwalan nasi yuqda yawmal qiyamati lallai farkon mutanen da za a yi wa hukunci ranar alkiyama rajulun istushhida mutumin da yayi shahada fa utiya bihi fa arrafahu ni'amahu fa arafaha aka zo da shi gaba ga Allah madaukakin sarki Allah ya sanar da shi nemomin da yayi masa kuma ya tuna waɗannan ni'imomi babu ja wa fihi daga cikin hadisin wa rajulun ta'allama al-ilma da mutumin da ya nemi ilimi wa allamahu wa qara'a al-qur'ana ya koyar da ilimin kuma ya karanci al-qur'ani fa utiya bihi aka zo da shi shi ma aka gurfanar da shi fa arrafahu ni'amahu ni'amahu fa arrafaha ya fa arafaha sai Allah ya san ya tunatar da shi nimomin da ya masa fa arafaha kuma ya tuna ya gane su ya yadda qala yace fa ma amilta fiha waɗannan ni'imomin mai kai da su ƙala sai ya ce ta'allamtul ilma na koyi ilimi wa allamtuhu na karantar wa qara'atu fika alqur'ana na karanta alqur'ani saboda kai ƙala kazabta sai Allah ya ce ƙarya kake walakin naka ta'allamta ilma li yuqala alimu ka nemi ilimi ne don a ce maka alimi masani wa qara'atu alqur'ana li yuqala huwa qari'un ka koyi karatun alqur'ani don a ce kai ƙari'i ne kai makaranci ne akwai tilawa faqad qila kuma an faɗa thumma umira bihi sai aka ba da umarni a ɗauke shi wa suhiba ala wajhihi a ja shi ta kan fiskarsa hatta ulqiya fi nari har a jefa shi cikin wuta eh malami makaranci ƙari'i wanda baya bata a tilawa mai murya wanda ya kaurin suna shi ja shi ta kan fiska a wurga shi a cikin wuta saboda ba dan Allah ba saboda ba dan Allah ba me ya dalili ba don Allah kaga me amfanin baɗi ba rai wa qala al-hasan ibn abi al-hasan al-basri al-hasan ibn abi al-hasan al-basri rahimahullahu ta'ala yake cewa la yakunu haddu ahadikum min al-ilmi an yuqala alim wannan shine al-hasan al-basri da kenan da tabi'i ya rasu shekara 110 la yakunu haddu ahadikum min al-ilmi al-hasan al-basri yace la ya kunu hazzu ahadikum min al-ilmi an yuqala alimun kar ya zama raban ɗayanku a ilimi shine a ce masa malami kar ku yarda da wannan kar ya zama raban ɗayanku a ilimi shine a ce masa malami iya raban sa kenan bai da lada a wajen Allah kenan shi ba kowa bane a wajen Allah kenan dama yayi ne dan a ce masa malami kuma an ce shine raban sa wasa'i bi ilmihi wa amalihi ila naili shuhrati تجده محبا للمدح والثناء البالغ بحق أو بغيره كما قال تعالى ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا الله يتي والسائب مزاسد أمالا يتي والسائب بعلمه وعمله وديكي كيوا دا كوموا دا إلمنسا دا أيكنسا إلى نيل شهرتي زوا نيمان شهرة تجده ذاك ساميشي محبا للمدح yana son a yabe shi wasana'il baligh yana son a yi masa kirari wanda ya kai matuƙa bi haqqin aw bi ghairihi ko da haƙƙi ko ba da haƙƙi ba ko ya cancanta ko bai cancanta ba abin da yake son ji kamar yau shi yasa wani lokacin masu bukatar shahara ba sa ɓuya ana gane su masu bukatar shahara ana gane su ba sa ɓuya sau da yawa saboda suna da wannan mummunan ƙurjin a zuciya son yabo son yabo da ka yabe shi da ka masa kirari da ka koɗa shi sai ya ji daɗi sai ka ga yana takalar kama don kai sai ya dinga takalar kama don kai to wannan alama ce ta ya shiga masu Allah ta'ala yake wa yuhibbuna an yuhmadu bima lam yaf'alu suna son a yabe su da abin da ma ba su yi ba Allah ya ce fala tahsabannahum bi mafazatin min al'azabi kar ka yi tsammanin za su tsallake azaba walahum azabun adim qala shaykhul islam ibn taymiya wa talibur ri'asati walau bil batil turdihi al kalimatu allati fiha ta'zimuhu wa in kanat batilan malan Allah ya masa rahama yace wa talibur ri'asati duk mai neman shugabanci walau bil batili ko da kuwa bai cancanta ba shine albatil ana ko da bai cancanta ba turdihi kalimatu allati fiha ta'zimuhu du kalmar da za ta girmama shi tana yardar da shi du kalmar da me san shugabanci du kalmar da za ta kambama shi ta'azzama shi turdihi tana yardar da shi ya ji ya gamsu ya ji ta mai daɗi wa in ka wa in kanat batilan ko da ta ƙarya ce ku duba masu shugabancin ko ƙarya ce aka faɗa don idan dai wannan kalmar tana da alaƙa da abin da yake so to sai ya ji daɗinta ‘yan siyasar mu suna ji ana musu ƙarya a gidajen rediyo amma da suke ji suna so ko ba sa son a faɗi gaskiya a kansu duk ƙarancinta duk ƙarancinta har fa ta kai ga wani zai zo volunteer yana so ya gyara titi ko yana so ya gyara asibiti ko yana so ya gyara kaza ya gyara kaza ya gyara kaza a jihar su ko a garin su ko a wane ne gwamnatin wannan lokacin ta ce ba zai yi ba saboda gudun batanci nan duk a cikin ma'anar san shugabanci ba za ka fita shi daga ma'anar san shugabanci ba to haka malamin ya samu kansa a wannan mummunar ɗabi'a shi ma haka zai so a yabe shi ko da ƙarya ne a faɗa ko da ƙarya ne sai ai wannan shine babban malamin wannan babban shehin mu kenan a garinmu ai wannan shine al-mufti al-am wannan duk fatawar da wannan shi yake warware mana kowace irin matsala ai mu gara da Allah ya tsaro da shi a cikin mu duk garin mu ba mai yana zaune na kai almajiri dai almajiri dai eh kuma yana so a je wani wurin kuma duk a sake wannan jawabin ƙarshe in an je zai ce wani kai za ka yi jawabi fa saboda irin abin da ya faɗa ɗazu yana so a sake mai kawo wata guzibuhul kalimatun latifi ha zammuhu wa in kanat haƙƙan kalmar da za ta kushe shi tana fusata shi ko da gaskiya ce kun gani kalmar da za ta girmama shi tana yardar da shi ko da ƙarya ce kalmar da za ta cutar da shi ko kalmar da za ta aibata shi tana fusata shi ko da gaskiya ce ko da gaskiya ce ba wanda ya sai zuwa jawabi a gaban gwamna misali ya yi korafin ba ya abu kaza ba yana jin tsoro ba ya abu kaza ba an daɗe ba a gama aiki kaza ba duk wanda ya yi irin wannan ƙarshe ko a gidan rediyo ya yi sai an yi gudun hijira kuma ko da gaskiya ne ba a gaman ba to shine kalmar da za ta kaskanta aibata shi tana fusata shi ko da gaskiya ce wal mu'minu shi kuma mumini turdihi kalimatul haqqi lahu wa alayhi wa tukdibuhu kalimatul batili lahu wa alayhi mummuni kalmar gaskiya tana yardar da shi lahu ko za ta masa amfani wa alaihi ko za ta fitar da shi in dai gaskiya ce shi mumini in dai gaskiya za a faɗa ko ta masa amfani ko ta cutar da shi duk wannan shi ɗaya ne a wajen in dai mumini in ko matar ka ce ta kai ƙarar ka sai ta ce baka mata kaza baka mata kaza baka mata kaza ta faɗi matsalolinka na gaskiya gaskiya ta faɗa akan ka in kai mummunin ƙwarai ne in an nemi jawabinka za ka ce wala duk abin da ta faɗa gaskiya ne amma ta yi haƙuri ba ta fusata ka ba kwata-kwata saboda mai saboda gaskiya ta faɗa mummuni yana son gaskiya ko gaskiyan nan ta yi masa amfani ko ta cutar da shi ne lahu ta masa amfani shi ne lahu wa alaihi ta cutar da shi ba ta ɓata masa rai sannan wata gudubuhu kalimatul batili kalma kuma ta barna tana fusata shi lahu ko za ta masa amfani wa alaiki kuma haka in za ta cutar da shi kalma ta barna tana ba shi haushi ko za ta masa amfani kamar da buga misali ɗazu a zo ana koɗa ka kai ne malamin gari ai kai ne kaza kai ne kaza kana ji mai faɗan haka ɗin yana sa ƙarerai kai ka fi kowa sanin kanka eh ka fi kowa kai sanin kanka wala tan khadi bil madihin fa innahum la ya'lamuna wa anta ma bika a'lamu kar ka yaudaru da masu yabo fa innahum la ya'lamuna ba su san waye kai ba wa anta ma bika a'lamu ka fi kowa sanin kai waye kai amma aka zauna ana sheka ƙarya akan ka ana yabonka to mummuni bakin ciki yake yi ana faɗan ƙarya gashi tana amfanarsa amma yana jin bakin ciki karshe yana cewa kuffa kuffa kuffa kan bakinka an gane ko to ballantana kuma in za ta cutar da shi li'anna Allah ta'ala yuhibbu al-haqqa wa sidqa saboda Allah yana son gaskiya wal adla yana son adalci wa yubghidu al-kadhiba wa dhulma Allah yana kin ƙarya yana kin zalunci an gane ko wannan ji Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah rahmatullahi ta'ala alaihi cikin majmu'ul fatawa wa in lam yajid hadha sai ila shuhrati man yamdahuhu wa yakilu alaihi sana malam yace wannan mai gwagwarmayar idan mai neman shaharar idan bai samu man yamdahuhu wanda zai yabe shi ba wa yakilu alaihi sana bai samu wanda zai dinga jinkibinta masa yabo ba fa innahu yalja'u ila madahi nafsihi bi nafsihi ƙarshe sai ya koma zuwa yaban kansa da kansa. Ƙwarai, idan mai neman shahara, abin ya karke shi ya karke shi bai san masu yabansa ba, don kun san akwai wanda yana son shahara amma ba shi farin jini. Yana son shahara, yana son shugabanci, yana son matsayin amma ba shi farin jini. To ƙarshe idan ya rasa mai yi masa sai ya fara yi wa kansa da kansa. wa taskiyatiha sai ya fara tsarkake kansa wa raf'i min sha'aniha da kuma ɗaukaka sha'anin kansa da kansa ce a ba ku gano mu bane ai ai har yanzu garin nan ba su gano mu ba in da sun gano mu ai da ba za mu huta ba walau bi ikhtilafi hikayatin ko da kuwa ta hanyar wato zuwa da waɗansu labarai mababbanta ikhtilafi hikayatin ko da ta hanyar labarai mabambanta wa tazwir akhbarin da kuma wato kirkiran labarai na ƙarya yudamminuha fada'ilahu al-maz'uma a ciki zai rika cusa falalarsa na ƙarya wa manaqibahu al-masnu'a da darajojinsa da ya kirkira fa ya laha min ta'ata malam ya ce kai can irin wannan tsiya ta asa shaƙawa ta isa abduddina ta asa kai can wannan tsiya wato bai samu masu yabansa ba sai zo yana yawwa yana sun kuyar da hikayat yana ɗauko labarai asalinsu na gaskiya ne amma kuma sai yana sassaɓawa saboda ya shigar da wata bukatarsa ciki yana ƙirƙiran sabbin labarai kuma a cikin labaran ko da ba shi cikin abin da ya faru ƙarshe natijar da fa'idar yana so ya fitar da fawa'id da za su shafi da za su koma zuwa gare shi haka ya ta abubuwa saboda ya shahara ya yi suna wasu ayul mar'i fi talabi shuhura malam ya ce wato ƙoƙarin mutum wajen neman shahara walmakana da matsayi addiniya na addini da ilmihi wa da'awatihi da iliminsa da da'awarsa malam yace yukhbitu nura haqqihi ko yukhbitu nura haqqihi yana raunana yana raunana hasken haƙƙinsa yana raunana haskensa shine nan nura haqqi yana raunana haskensa duk wanda yake neman shahara da neman matsayi to hakan din yana raunana hasken sa wa yusallitu Allahu alaihi man yu'dihi kuma Allah sai ya dora masa wanda zai cutar da shi li su'i qasdihi saboda mummunan niyyarsa wa fasadi niyyatihi da kuma lalacewar wato niyyarsa mummunan manufarsa da lalacewar niyyarsa sai Allah ya jarrabe shi anan ku fahimta duk abin da fa ake faɗa anan akwai shawaki daga cikin masu son shahara masu son matsayi a addini da ilimi da da'awa akwai waɗanda haskensu launi yake saboda za a zo duk a gano su za a zo a gane wani kai wani ina wani ina wani ina wani ina wani ina to ƙarshe dai sai Allah ta'ala ya jarrabe su da wanda zai cutar da su da wanda zai azabtar da su saboda mummunan niyyarsu mummunan manufa da qulul hafizu zahabi rahimahullahu ta'ala fa kam min rajulin nataqa bil haqqi malan yace yo mutun nawa ne wanda zai yi furuci da gaskiya wa amara bil ma'rufi yayi umarni da kyakkyawa fa yusallitu alaihi man yu'dihi sai Allah ya dora masa wanda zai cutar da shi li su'i qasdihi saboda mummunan manufarsa wa hubbihi lirri'asati ad-diniya da kuma kwadayinsa na shugabancin addini فهذا داء خفي ساد في نفوس الفقهاء مالن ذهبي yace wannan cuta ce boyayya wacce taina so wacce taina so fi nufusil fuqaha a cikin zukatan malamai masana addini din zahabi sai yake wannan magana shekara 700 da wani abu yake faɗan wannan magana cewa cewa mai mutum gaskiya zai faɗa ilimin yake da shi zai umarni da kyakkyawa zai hana mummuna aikinsa yana kan daidai amma niyyarsa ba daidai ba ce a dalilin wannan sai Allah maɗaukacin sarki ya ɗora masa abin da zai cutar da shi dalilinsa kuma dalilin abin da ya same shi kuma shine kwaɗayin kwaɗayin shugabanci da son jagoranci yace kuma wata cuta ce wacce ta yi naso a zukatan malamai kuma ya kira su da alfukaha alfukaha so mu dawo da hankalin mu fahimci cewa wato akwai malaman gaske waɗanda suke cikin wannan jarabawa ba wai sai waɗanda muke karantawa a baya 'yan karambanin ilimi ba na gasken da malam ya ce isarin fi nufusil fukaha ba zai kira su alfukaha ba in ba malaman gaske ba sun maƙala rahimahullah sannan al'imamu zahabi ya kuma cewa faman talabal ilma lil amali kasarahul ilmu duk wanda ya nemi ilimi dan ya aiki kasarahul ilmu to ilimin ilimin zai tankwara shi dan kasara na karyawa amma abin nufi shine tankwarawa ilimi zai karya ma zuciya ya tankwara ka ya rinka biyar da kai wa baka ala nafsihi har yayi wa kansa kuka wata rana ya ga gazawarsa ko tsakaninsa da ubangijinsa ko tsakaninsa da bayin Allah wa man talaba al-ilma lil madaris duk wanda kuma ya nemi ilimi don kawai darasi wal ifta'i da bada fatawa wal fakhri da alfahari warriya da riya mala ya ce ta hamaka zai zama dolo za a mayar da shi wawa waktala kuma zai yi girman kai wasdarabin nasi kuma zai wulakanta mutane izdarabi ma'ana ahana zai wulakanta mutane wa ahlakahul ujubu kuma jiji da kai zai halakar da shi wa maqatatul anfusu kuma zukata za su kyamace shi qad aflaha man zakkaha waƙad khaba man dassaha Allah ta'ala ya ce duk wanda ya tsarkake ransa to yayi rabo waƙad khaba man dassaha wanda kuma duk ya binne ransa to shi ya ake asara ai dassa sahabil fujuri wal ma'asiya ya binne ransa da fajirci da sako to wannan shi kam yayi asara kun gane al-Imam zahabi yayi magana anan wacce take mai ban tsoro gana mai ban tsoro duk wanda yake neman ilimi lil madaris wal ifta'i don darasi da fatawa mu dawo mu dubi kanmu kawunan mu mu a wannan zamanin wannan musibar da yawan mu almajirai muna cikin ta neman ilimi don darasi neman ilimi don fatawa da yawa muna cikin wannan musibar mutum ba zai yi karatu ba sai zai tafi darasi mutum ba zai yi karatu ba sai zai je wa'azi mutum ba zai karatu ba sai an masa tambaya don haka duk karatun da ka yi shi don za ka tafi darasi to idan ka yi shi a wajen darasin ya wuce ba za ka yi ilimi da shi ba duk karatun da ka yi shi don kai fatawa idan ka ba da fatawar ya tafi ba zai zama maka ilimi ba duk karatun da ka yi shi don za ka tafi wa'azi idan ka je ka barar da shi a wajen wa'azi ya tafi ba za ka zama malami da shi ba iya bukatar ka kenan kuma ba ka rasa wannan ɗin da neman shahara in dai bukatar ka kenan ka je ka ka karanta ka je ka yi to so kake wajen yin kai nasara to kaga bukatar ka kenan bukatar ka kenan ba ilimin ne bukatar ka ba wajen ada'i wajen isarwa kai nasara kamar karatun cin jarabawa kamar karatun cin jarabawa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ji kan malam Ja'far ya gafarta masa tun muna Madina wata ran da ya kai mana ziyara yayi mana fada akan research ya bambanta mana research da manufofin research ya ce ɗalibin ilimi almajiri mai karantarwa yana bincike ne don ya ƙaru karka yadda za ka karantar kuma kai baka ƙaru ba a karantarwa da za ka yi ba abin da za ka karantar ne za ka bincika ba za ka yi bincike ne don kai ma ka ƙaru ba lallai ne wajen isarwan ma abin da ka bincika ma ya fito ba idan ka yi haka kai ma kana ƙara kanka ilimi amma idan abin da za ka karantar ɗin shi ne za ka duba don ka je ka karantar to wannan kayi ne kenan don ka yi nasara a wajen karantar ba don ka ƙaru ba to sai zama da dama ilimi a zamaninmu na yanzu ga sunan za ka samu an shahara da malinta da karantarwa amma ba ilimi saboda mai saboda ilimin da aka shahara da shi wanda aka tattala ne don a faɗa in an faɗe shi ya tafi in an faɗe shi ya tafi to ba za a tari mutum bai shirya ba a ce yayi kuma yayi saboda wanda ya shirya na jiya ko shekaran jiya ya tafi babu shi akwai waɗanda cikin ɗaliban ilimi ko malaman islamiyya almajirai masu karantarwa akwai waɗanda abin da za su karantar ɗin ma sai sun koye shi sai sun koye shi ana samu hata cikin ‘yan uwa da suke kira na a waya za ga mutum ya kira ni a waya abin da zai koyar ɗin ne bai gane shi ba bai san shi ba yake neman a masa bayani ya gane shi don ya je ya faɗa wata irin musiba ce wannan wani har zai ce maka wallahi akar maka lawa an jima ne muna da darasi wani hadisi ne kuma ya dan abu na tsira a masa bayanin hadisin ya je ya darasin sa dan firamare yana koyar da yan firamare ne dan sakandare yana koyar da yan sakandare ne me yasa sai kai NCE ake daukar ga malamin firamare saboda abin da za su bukata kana da shi a cikin kundinka amma bai kamata a ce abin da ɗalibanka za su bukata kai ma baka da shi ba sai ka shiryo shi ne sannan kuma ka zo ka ba su sai ga mutum shi ma iya karatunsa kenan arba'una hadis sai ya ɗauko sai je bayar sai ya ɗauko sai je bayar kuma ai ta rayuwa a kai shi za a zama malami sai yaushe shi za a yi malinta babu kuma haka mutum ya shahara a tsakanin mata sai malam wani sai malam wani duk ‘yan mata ‘yan makaranta shi suke so kuma da sunan malinta ya shi malami muna da matsala muna da matsala so da ‘yan uwa masu karantura a islamiyya da ‘yan uwa masu zuwa wa'azin walima da ‘yan uwa masu karatu a masallaci a sa littafi ko aiwa a hamun bari a yi wa'azi ko a kuri hudu ba ko a hudu ba juma'a dukkan wuji tsoron Allah wuji tsoron Allah a tashi a yi ilimi da niyyar da malamai na kwarai suka nufi ilimi malam yace walam yakun lil ulama ur rabbaniyuna yace malamai rabbaniyawa ba su kasance ba da tulubun al ilma li shuhra ba su kasance suna neman ilimi don neman shahara ba auli hutaja ilaihim ko kuma don a bukace su ba su nemi ilimi don a bukace su ba sai to wannan zamanin fa kaga yadda malaman addini suke shanawa eh malaman addini yanzu da su ake yan siyasan nan ma yanzu duk su suke abuna duk kaga malaman ne da suke kyalle suke shedi suke suke saman yan riguna suke kaza harkar nan fa ya kamata mu dan shige ta fa mu ma a rika bukatar mu don mu ma ya zama muna da rana mutum ya shiga ya shiga hadda saboda a sashi a cikin aramomi in gwamna ya zo kafe mutum ya shiga kici kaka na harkar karantarwa saboda an tashi litsin malamai a zakunansa don a bukace su wata rana wa inna ma tsarabuhu li hajatihim ilayhi fi anfusihim kuji malam yace malamai rabbaniyai sun nemi ilimi ne wa inna ma talabuhu kadai sun nemi ilimi ne li hajatihim ilayhi fi anfusihim don bukatar su zuwa ga ilimin su a kashin kan su ne suke bukatar ilimi yanzu haka ilimi yake a wajen su ne a kashin kansu suke bukatar ilimin shi yasa malami yana iya zama da ilimi shekaru bai taɓa fudda shi ba bai ta ofar da shi ba shi ku duba ibn al-jawzi abul faraj wanda ya sai saidul khatir saboda tsabar dimbin ilimi haka kawai yana kwance ko yana zaune ko yana wani aiki sai wata fa'ida ta gifta masa bari na gama aiki bari in tashi gobe na rubuta ta sai ya manta ta sai yanke shawara duk sanda ya ji wannan abun ya gifta kawai zai dawwana shi ko me yake zai bari ya dawwana shi haka ya dinga yi haka ya dinga yi duk girman littafin nan saidul khatir akwai shi anan gashi nan saidul khatir zaro shi anan duk girman littafin nan cikin sannan daga cikin abin da ya dinga tunowa gashi nan bulu sai tinka eh gashi nan daga cikin abin da kawai ya faɗo mar a ransa ne ba wani abu ya duba ba ba research yayi ba ba zama yayi kawai yana wai yana rubuta littafi yana dawwana littafi ba a kawai in abu ya faɗo masa a ransa ne na fa'ida na ilimi shi sa kowace kowace fa'ida a nan ka duba kowace fa'ida ka duba sai ga lallai ta ilimi ce a bar a taskace ta ne ya ga suna kwacewa to fa shine yayi hikima yake bari ya mai da su littafi shine in abin ya faɗo Allah kaɗai ya san dole su kwace ba su dawo ba to idan mutum baya idan mutum bai yi ilimi dan kansa ba ina za a samu wannan a wajensa wanda ya karatun jarabawa ina za a samu karatu irin karatun jarabawa ina za a samu wanda ya ilimi dan kansa dan amfanin kansa to shine zai taskace ilimi a cikin zuciyarsa zai ɗauki tsawon lokacin ma baya bukatar ya faɗe shi sai mun ji tsoron Allah mun gyara niyoyi malam yace sun neme shi ne ilimi don bukatar kawunansu a ƙashin kansu li tasfihi ibadatin lillahi ta'ala don su inganta ibadarsu ga Allah maɗaukakin sarki faqad akhraja ibn sa'ad wal fasawi bi sanadin sahihin ibn sa'ad abun sahibu tarikh kenan sahibu tabaqat muhammad ibn sa'ad da kuma al fasawi shi kuma yaqub ibn sufyan yaqub ibn sufyan al fasawi ibn sa'ad ya dan girme shi haka da shekaru kadan amma dukkanin su ɗan karni na uku ne bayan hijira bi sanadin sahihin da isnadi ingantacce an bakar bin mudar qala qala abdullahi ibn yazid ibn hurmuz bakar ibn mudar yace abdullahi ibn yazid ibn hurmuz ya ce shi kuma abinan wannan daidai ne kuwa 148 ɗan ƙarni na biyu ne ibn hurmuz ya ce ma ta'allamtu ilma yawma ta'allamtuhu illa li nafsi ibn hurmuz ya ce ban koyi ilimi ran da na koyi ilimi ba nan da ya ce ran da na koyi ilimi ba a koyi ilimi a rana ɗaya ko yana nufin ba wata rana da na koyi ilimi face illa li nafsi sai dan kaina ban koyi ilimi don na koyar ba ban koyi ilimi don na je darasi ba ban koyi ilimi don na fatawa ba wanda kuma yi ne don na je wa'azi ba, duran da na nemi ilimi na nema ne don ƙashin kaina, don ƙashin kaina. Wa Abdullahi ibn Yazid ibn Hurmuz, shi wannan bawan Allah ibn Hurmuz, huwa faqihu ahlil madinati. Malam ya ce shi ne faqihin mutan Madina, ahadul a'alami, ɗaya daga cikin manya-manyan malaman duniya, idaduhu fit tabi'in, ana irga shi cikin tabi'ai. jalasahu al-imamu malik imamuna maliku ya zauna a wajensa a gabansa ya kwashi karatu muddatta talatata asharata sana tsawon shekara goma sha uku imam malik yana masa yaro ɗalibin ilimi a gaban ibn hurmuz wata addaba bi adadihi maliku ya ladabci da irin ladabban ibn hurmuz wa kana imamu malik yuhibbu ifta iftida'a bihi imam malik yana son ya ga yayi koyi da ibn hurmuz haka malamai na kwarai ka yi ƙoƙari waɗanda suke koyon karatu wajenka su iya samun abin koyi a wajenka karka yadda kana koyar da karatu ba ka da abin koya karka yadda da haka imam malik yana son koyi da ibn hormuz kama kala kamar yadda imam malik ya ce kuntu uhibbu an aktadiya bihi ina sanne koyi da shi fa akhadha minhu tilka al-maqula sai imam malik ya ɗauki wancan zance a wajen ibn hurmus cewa ban taɓa neman ilimi ba sai don kaina wa sarat lahu maslakan hasanan fi talabi ya zama wannan zance a wajen imam malik wato ya kasance masa wata hanya kyakkyawa wajen neman ilimi faqad qala abdullah ibn wahab abdullah ibn wahab yake cewa sami'tu malikan yaqulu naji shi ma malik din yana cewa ma ta'allamtu al-ilma illa li nafsi ban koyi ilimi ba sai dan kaina wa ma ta'allamtu liyahtajan nasu ilayya ban koyi ilimi dan mutane su bukace ni ba wa kadhalika kana nasu yace haka malamai na ma suka zama wa muraduhu bin nasi abin da yake nufi da annas anan ai salafuhu salih yana nufin malaman sa magabatan sa na kwarai su ma haka suka yi wasu nemi ilimi dan mutane ba ka amsal ibn hurmuz al-mazkur kamar ibn hurmuz malamin sa da ya gabata ai kadhalika kanu yatlubuna ilma haka suke neman ilimi li hajati anfusihim dan bukatar kawunansu walaysa litasadduri wal, wal buruzi ba dan neman shigewa gaba da bayyana ba wa kanu yan'auna bi anfusihim an talabi shuhra sun kasance suna nesanta kansu daga neman shuhura bi ilmihim aw bi da'awatihim aw ibadatihim neman shahara da ilimin su ko neman shahara da da'awarsu ko neman shahara da bautar su suna nesa kanta nesanta kansu da haka li'anna zalika yunafi sirqa ma Allah ta'ala domin yin hakan yana kore gaskata yana kore gaskiya tare da Allah wa qad bayyana ayyub ibn abi tamimata as-sakhtiyani ayyub as-sakhtiyani ken da haka ya shahara ayyub as-sakhtiyani ibn abi tamima mala yace ayyub as-sakhtiyani rahmatullahi ta'ala alayhi ya bayyana anna sidqa ma Allah cewa yin gaskiya tare da Allah wa talabar shuhurati da neman shahara la yajtami'ani fi abdin ba za su hada bawa ɗaya ba in za ka yi gaskiya da Allah to ba maganan neman wani ya san ka in kuma kana buƙatar wani ya san ka to kuma ba maganar gaskiya da Allah faƙala ya ce ma sadaka abdun ƙafu fa habba shuhura ya ce bawa bai taɓa gaskiya ba inda ya so shahara وأكد هذا المعنى إبراهيم ابن أدهم إبراهيم ابن أدهم رحمه الله تعالى يا أرفف وانا معنا إذ يقول يا إندي سوى ما صدق الله عبد أحب الشهرة ما صدق الله عبد أحب الشهرة باوا نباوا ميسان شهرة دذي الله قسيا ومن هذه الحيثية نفى بشر ابن الحارث الحافي التقوى عمن يبحث عن الشهرة بعمله فقال ما اتق الله من أحب الشهرة أكن نن تونن فسكا بشر بن الحارث شيما يقولي التقوى يقولي tsoron Allah amman yabhasu an shuhrati bi amalihi daga duk mai neman shahara da aikinsa faqala yace mattaqallaha man ahabba shuhra duk wanda yake son shahara to bai ji tsoron Allah ba ba mai jin tsoron Allah ba ne za mu ɗora wa kanu ya rubu na talamizahu don haka suka kasance suna tarbiyyantar da almajiransu alalitti adi an tsarabi shuhurati daga nesantar neman shahara wasu aiwa ra'a barikiha da kuma wato tafiya ko ƙoƙari a bayan a bayan haskenta in an ce barik haske amma ba wadataccen haske ba shu'a shu'a ya dan me zan ce yawa kirkalin haske yawa kirkali to malamai malamai na gari sun kasance suna nesanta almajiransu daga neman shahara da kuma gwagwarmaya a bayan kyalkyalinta da ƙulu abdullahi bin mubarak almarwazi abdullahi bin mubarak a tabi'i Allah ta'ala ya masa rahama almarwazi yake cewa qala li sufyan huwa ibnu sa'id as-sauri yace sufyan ya ce da ni in an ce sufyan to guda biyu ne muke da su sufyan as-sauri da ibnu uyayna sai dai waɗanda suka kware da sanin su suna ko sufyan aka ce suna iya bambantawa zancen da wanda yace sun ce din da abin da suka ce din yana bambanta eh sufyan as-sauri iyyaka wa shuhura yace ka nisanci shahara fama ataitu ahadan illa wa qad naha an shuhura ba wanda naje wajensa cikin maluma face sai na samu yana yana hana shahara sai na samu yana hana magana shahara yana hana shahara wa min adati sa'i ila shuhura bi ilmihi mala yake daga cikin al'ada ta mai kokarin shahara da iliminsa kasratul kalami akwai yawar magana bila zabiqin wala qaidin yawar maganan nan ba tare da wato linzami ba ba tare da wata ka'ida ko linzami ba fi ma ya ani wa fi ma la ya ani cikin abin da ya dame shi har ma abin da bai dame shi ba li'an li'annahu yadhunnu anna makanatahu al-ilmiyya domin a zatansa matsayinsa na ilimi wa manzilatahu al-ijtima'iyya da kuma matsayinsa a zamantakewa cikin jama'a innama tabruzu min kasrati kalamihi wa hadithihi fi kulli shay'in zai bayyana ne da yawan maganarsa da kuma tattaunawarsa cikin komai fala takadu tamurru alaihi sharidatun wala waridatun babu wani abin da zai bi gifta masa sharida wala warida haka larabawa suka saba faɗa wannan ibara suna nufin saghira wala kabira ba abin da zai gifta masa la ƙarami wala babba illa wa takallama fiha ba ce sai ya tsoma baki yayi magana kun ga irin wannan zamanin haka muke duk abin da ya taso sai mutum ya sa kansa kamara sai ya fashin baki sai ya ta'ali sai ya ce kaza komai komai akwai waɗanda sun nada kansu haka bayani akan komai fashin baki akan komai duk halin da ake ciki sai sun sai sun yi magana akai ba ƙarami ba babba wa afadal hadisa anha kuma sai ya watsa zantuka akan wannan abu wa yuhi ilaihi shaytanu shaydan ya diga yi masa wahayi anna zalika min al-ihtimam bi umuri muslimina kan cewa hakan din yana daga wato yana daga cikin wato ba da muhimmanci wa al'amuran musulmai aka shaydan zai masa abin yace ku irin ku kun ga yanzu kuma Allah yayi ku ne dan ku tare wani bangaren bai kamata ku rika bari ku dinga shiru ana abin da aka ga dama a kasan nan ba ya kamata duk wani abu ya so wayar wa jama'a kai su san me ake ciki a daina zama a cikin duhu zamanin ba na haka bane eh ko kuma irin baiwar da Allah ya muku kenan sai shaidan ya dinga zuga shi sai ya dauka cewa kawai su ɗan fashin baki ne haka Allah ya yi su malam yace zai zo yana zantuka shaidan yana masa wahayi cewa hakan din yana daga cikin bada muhimmanci wa al'amuran musulmai shi ma sauke hakki ne wal inaya bi qadayil umma da kuma ya bada damoyin al'umma muhimmanci wata jiduhu ya kudu fi ƙazaya wa masa'ila kibar ka tadda shi yana kutsawa cikin matsaloli masu girma ta hataju ila an yi tarayyasa laha alimun wadda malami ma tana bukatar ya ɗan mata jugum ya ɗan zauna malami ma tana bukatar ya ɗan zauna mata ya ɗan mata a hankali a tarayyo shi bi a hankali malami ma tana bukatar ya bita a hankali mujtahidun aw faqihun muhaqqiqun wanda yake mujtahidi ko faqihi wanda yake mai dandaka ilimi wa kafa bi hada jahalan wa hamqan amma wannan yazo ya jefa kansa ciki wannan ya ishe shi ya isa ya zama ya nuna jahilcinsa da wautarsa akhraj al-imam muslim fi muqaddimati sahihihi imam muslim ya fitar a cikin muqaddimar sahihinsa an umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala بحسب امرئ من الكذب أن يحدث بكل ما سمع يا إيش متن قرية يباد لابارن دق أبن ديجي كومي تكاتي وانا أباكي توت لا تتمك يتيكينا وأخرج أيضا عن أبي الأحوص عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال بحسب, بحسب المرء من الكذب an yi hadisa bi kulli ma sami'a abdullahi dan mas'ud ma shi ma an rawaito yace ya ishi mutum ƙarya ya bada labarin duk abin da ya ji wa qala ibnu wahb ibnu wahb yace qala qala li malik imam malik yace da ni i'lam annahu laysa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a yace ka sani cewa ba wani mutum da zai kubuta haddasa bi kulli ma sami'a matakan zai faɗi duk abin da ya ji wala yakunu imaman abadan kuma har abada ba zai zama jagora ba wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'a kuma alhalin yana faɗan duk abin da yaji kuma wallahi haka ne ko a fagen malintan ne ka samu mutum mai yawan surutu mai faɗan duk abin da ya sani mai faɗan duk abin da ya zo masa mai labarai mai kai ta kai ta wallahi ka samu baya shugabanci baya jagoranci sai abin da ya kakaba kansa su dai masu irin wannan halin yakan yi kokari ya jagoranci tawaga ya zama shugabanta ita burin kiɗansu amma al'ummar musulmai su ɗauke shi jigo su ɗauke shi wata mafita su ɗauke shi wata madogara ba zai samu wannan ba ta haka wannan magana da imam malik ya faɗa ku take duba ta laisa yaslamu rajulun haddasa bi kulli ma sami'a tun mutumin da zai faɗi duk abin da ya ji duk abin da ya ga ba zai kubuta ba wala yakunu imaman abada kuma har abada ba zai jagoranci ba wa huwa yuhaddithu bi kulli ma sami'a alhalin yana faɗan duk abin da ya ji walihada kana al-ulama'u rabbaniyuna don haka ne ma malamai waɗanda suke masu tarbiyya na gari qalilil hadisi illa fi ma yanfa'u suke da karancin zance sai cikin abin da zai amfani kun ga nan qalili haka yake asali qaliluna qalilina qaliluna qalilina amma tunda qaliluna arrabbaniyuna ne qaliluna amma ya zo qalilina saboda nasaba ne da shi kana khabaru kana ne kana arrabbaniyuna khabaru kana dama marfu'i ne ko a ismu kana marfu'i ne khabaru ha mansubi laka kana kana kana ulama arrabbaniyuna arrabbaniyuna sifa ce ta ulama dan haka dole wannan harka su ɗaya ce kanar ulama'ur rabbaniyuna wannan duk a matsayin ism yake a matsayin mubtada yake a matsayin ismu kana qalilina shine shine shine kabar din shine kabar kana an gane ko shi kuma da mansubi ne to kasancewar mansubi ne sai ya zama sai sai aka shafe masa kuma nunun dinsa saboda ibafa ya zo mudafun qalilina amma ana so a jingina zuwa ga mai alhadith don haka ba zai yi nono in ta tabbata ba za a shafe ta akan yadda kuka sani a ilimin nahwu so qalilin hadisi sai zama sai zama mudafun ne eh bi hasfin nun ko qalilil hadisi sun kasance wato masu karancin zance illa fi ma yanfa'u sai cikin abin da zai amfani hatta innal ghariba har ma bako idza jalasa ahad idza jalasa ahaduhum har bako inda zai zauna da ɗayan su bako in zai zauna da ɗayan su cikin malamai nagari zannahu zannahu ayiyan la yusnul kalam ko iyiyan iyiyan ko ayiyan iyiyan zai tsammace shi bebe ne la yusinul kalama ba ya iya magana gajiyayye ne wa zalika li tuli sukutihi saboda tsawon tsawon shirinsa ya qulul hasan al-basri al-hasan al-basri yana cewa laqad adraktu aqwaman na riski wasu malamai in kana rajulu la yajlisu ma al-qaumi mutum zai iya zama tare da waɗannan malamai ana alƙawun malamai yake nufi zai zauna tare da waɗannan malamai ya rauna annahu iyiyun suna su dinga ganin ko laƙar adraktu aqwaman na riski wasu mutane afwan ba malamai ba na riski wasu mutane in kana rajulu la yajlisu ma alqaumi mutum zai iya zama tare da mutanen ya rauna annahu iyiyun suna kallonsa kamar bebe ne wa ma bihi iyun alhalin ma bihi iyun ba shi da ainihin wato bebantaka innahu lafaqih malami ne babba malami ne babba wa yaqulu abubakar ibnu ayyash rahimahullahu ta'ala adana naf'i sukuti as-salamatu ibnu ayyash yake cewa mafi karancin amfanin shiru as-salamatu as-salamatu amintuwa mafi karancin amfanin shiru shine aminci wa kafa bis salamati afiya kuma ya isha aminci a matsayin zaman lafiya wa adana dararin nutki a shuhura ya ce mafi girman cutarwan furuci kuma shahara wa kafa bi shuhrati baliya ya ce kuma ya wato wato masifa ta isa masifa wato shahara kuma ta isa a matsayin masifa shahara kuma ta isa a matsayin masifa eh ku ji wannan magana ba yace mafi karancin amfanin shiru idan mutum yayi shiru idan shirinka bai maka wani amfani ba sai kawai amintuwa tunda baka ce ba balle a ce ka ce ba a rubuta maka ba a wajen Allah a cikin gari ba mai zuwa ya ce ka ce da haka mafi karancin amfanin da zaka samu a shiru shine zaman lafiya shine aminci yace to ko aminci ya isa a matsayin zaman lafiya wastur uyubaka bisukuti fa innahu zainun wa hisnun lil fata la yakhdumu ji wani adibi wastur uyubaka bisukuti yace ka suturta aibubbukan ka da shiru dan wani lokacin magana ka za ta sa a gane kai wani yanzu nan wani zai iya zuwa nan bako ne yana zuwa nan ne karatu a kansa da maganarsa ka suturta aibukanka bi sukuti da shiru in kai shiru ba da ya san kai waye ba yi maka hukunci mummuna fa innahu zainun domin shi shiru kwalliya ce wa hisnul lilfata kuma ganuwa ce ganuwa ce ga matashi la yakhrumu ganuwar da ba za a iya huda ta ba in dai za ka dimanci shiru ba za ka dinga yawan takwaikwaiwa kana sa baki cikin abubuwa ba to za ka yi ƙarko kuma za a daɗe ba a san makasarka ba za a daɗe ba a san makasarka ba amma ce ce ka ce wannan ka ce wancan ka ce wancan shi kenan kai ne police station kai ne yan banga kai ne kaza kai ne wurin masu angwanni kai ne wurin jaurawa kai ne kwamiti a naɗa kwamiti a kanka kai ne kaza kai ne kaza shi kenan da ƙarshe kuma ka zo kai shiru na dole ko ba haka ba nawa ne masu caicaice shekara biyu da suka wuce shekara ɗaya biyu da suka wuce a ƙasar nan caicaice ina suke yanzu ina wani yaro da kwanan nan ma ya fara wani wani yaro a can da ya fara surutu kwanan nan bai ma je ko ina ba yana fara surutu duk aka buge shi shike to me amfanin haka da amfani kuma sunan ka ya ɓaci ba za ka yi daraja ba za ka yi kwaliti ba unzur waffaqaka Allah li barzatihi mala yace ka duba kaga Allah ya maka muwafaka da yaddarsa kaifa adda hadha al-imam ash-shuhrata baliya yadda wannan malami ibnu ayyash ya irga shahara daga cikin masifu ay dararan yalhaqu al-insana cuta da za ta riski mutum wa bayyana anna kasratal kalami sabilun ilaiha sannan ya yi bayanin cewa yawar magana yana kaiwa ga mutum zuwa ga haka yawar magana yana kai mutum zuwa ga shahara shahara kuma ita ce idan aka ce ba wani abu ba wata cuta a jikin shahara sai masifa sai jarrabawa to wannan ya yi Allahu ta'ala ala za mu tsaya daga wannan gaba insha Allah ta'ala sai kuma sati idan Allah ta'ala ya kai mu muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya tara mu cikin ladan daidai da muka yi abinda ne kuskure Allah gafarta mana sallallahu alaihi wa sallam annabi karim wa alihi wa sahbihi ajma'in subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullah